قال الشيخ الإمام الأجل نجم الدين عمر بن محمد النسفي في أم ولد له ko nan ne wani malami ne dan faɗi maganganu haka a waƙi dangane da wata baiwarsa ummi walad ya faɗa dangane da ummi walad mana baiwa ce uwar 'ya'yan shi ga abin da yake cewa سلام على من تيمتني بظرفها بظرفها ولم أت خديها ولم حت طرفها سلام على من تيمتني تيمتني كل رأكم غني سلام على تيمتني بظرفها ولم haka ne bi tarfiha ne ko eh bi tarfiha walam ati khaddaiha walam hati tarfiha aminci ya tabbata ga wanda ta tausa samun kalmar tayyamatni mana lanat layanat wa afafat ta tausa samun da ganinta wato magana ce dai ta soyayya kurum yau za mu ɗan ɗana ko matarsa ce yake mata waka wadda ta sausa samun ta sauƙaƙa mun ta mullin taushin al'amari ta hanyar kallanta wala ma'ati khaddaiha wala ahmati tarfiha da ainihin wato kuncinta nan khaddinta hasken kuncinta lam'a hasken kuncinta da kuma lamhati tarfiha da kyaftawan idanta mai kyan gani gaisuwa gare ki salamun alaman tayyamatni bi tarfiha walam ati khaddaiha walam hati tarfiha ha haka ne sabatni wa asbatni fatatun malihatun تهيرت الأوفام في كنه وصفها سبتني وأصبتني فتاة مليحة تهيرت الأوهام في كنه وصفها سبتني abin da ke nufi da sabatni wato ta jingina ni jikinta gani ta karkatar da ni jikinta wa asbatni fatatun malihatun sannan ga wata yarinya kyakkyawa ita kuma ta same ni ta hayyaracin auhamu fi kunhi wasfiha wahami ya rude tunanin da dan adam zai iya tunani ya gama rudewa wajen bayani a hakikanin kyawun yarinyar nan nan ba wani abu yake so ya gaya wato a yanda yake saurayi matashi ga kuma irin abin da ya fada salamun ala man tayyamatni bi tarfiha ولم أت خديها ولم حت طرفها سبتني وأصبتني فتاة مليحة تهيرت الأوهام في كنه وصفها وقلت ذريني واعذريني فإنني شغفت بتحصيل العلوم وكشفها سنتين إتا تكاليني فقلت ذريني تكاليني يكي قاوة إتوانا يارينا ki kyale ni ki rabu da ni waziri ni ki mun uzuri fa inna ni ni shaghiftu bi tahsil al ulumi aini wato na riga na na gama konewa kamar yadda bawo ke ce ai wane ya gama konewa ya toyi akan abu an gane ko ban san ko wace kalma zamu iya faɗa ba na gama mutuwa ko na gama konewa akan neman ilimi da bincike gaskiya ba harkar soyayya zan yi ba kun gane haka ya kamata ka gaya mata yawwa inda ne mai kace kai kai kana fama da abu dawo da ka da tirmizi da muwadda sai kun kammala da su tukunna فقلت ذريني وعذريني وعذريني فإنني شغبت بتحصيل العلوم وكشفها salamun ina mai mutane don ku rike ko saboda ko za ka je ka samu wani saurayi ɗalibin ilimi da soyayya ta hana shi karatu salamun alaman tayyamatni bi tarfiha ولم أت خديها ولحمتي يوا ولمحة طرفها سبتني وأسبتني فتاة مليحة تغيرت الأوهام في كنف وصفها فقلت ذريني وأذريني فإنني شغبت بتحصيل القلوب وكشفها طب نيني ميزان جيني ما ashigaf a larabci ashigaf daga shagaf din ashigaf ana nufin wato marfin zuciya abin da ya lullube mun zuciyata a gane yawa abin da ya lullube mun zuciyata ana cire ashigaf marfi ko kuma ihraqu hubbil qalbi wato kunewar zuciya kan soyayyar abu kan shagafaha hubba barakallahu fikum shikenan na huta a qur'ani na ولي في طلا بالعلم والفضل والتقى غنى عن غناء الغانيات وعرفها ولي في طلا بالعلم والفضل والتقى غنى عن غناء الغانيات وعرفها ni gaskiya akan tilabil ilm tilabil ilm yana nufin talabil ilmi saboda waka ne kasan suna iya abin ni na wadatu zinan ina da wadata gaskiya dangane da harkar ilimi na fi wadatuwa da neman ilimi da karatu dangane da 'yan mata sune zaniyat da sanin 'yan mata da bibiyar 'yan mata ko mawaka 'yan mata ni ilimin na fi damuwa da shi salamun alaman tayyamatni bi tarfiha ولم أت خديها ولمحة طرفها سبتني وأصبتني فتاة مليحة تحيرت الأوهام في كنه وصفها فقلت ذريني وادروني فإنني شغفت بتحصيل العلوم وكشفها ولي في طلاب العلم والفضل والتقى غنى عن غناء الغانيات وعرفها ما لا يتوى أما أسباب نسيان العلم ما لا سببا نسكسا أمنت علمي وكجي أكوي فأكل الكزبرة الرطبة شو وانا أبو دا أكي تيري شي كزبرة كزبرة ni ban san shi ba akwai shi dai a Saudiya ana cinsa ana yin miya da shi ana amfani da shi wani itace ne da turanci suna ce da shi coriander coriander c o r e r i e d e r ko wani zai nemo mana shi da hausa kuzbara duk akwai shi ana sai da shi na'am ban ji ba c o r i a n d e r wani tsiro ne an ce shekara-shekara yake fitar da abin ɗinsa yana da tsawo kuma yana da farin fure masu an ce masu shagunan rukiya ɗinnan suna ce da shi yana da zaƙi amma an fi amfani da shi a ƙasashen larabawa to cin wannan alkuzbara ɗin ɗanyensa ɗanyen kuzbara yana toshe wawalwa ya ƙara wa mutum mantuwa in ji shi malamu ku yi haƙuri da maganganun da za ku je yana faɗa gaskiya ba a saba da jinsu ba dan ya yanko abubuwa da yawa a ciki gaskiya yawa sai kurin ku ji tunda ba nasi bane ba dai wato abu ne wanda yake da yau da gobe ta nuna musu haka wa aklu tufahi hamid sannan cin ainihin tufa wanda yake mai tsami tufa tufa din da bata nuna ba shi ma yana sa mantuwa ilimi wan nazru ila al maslub kallon wanda aka tsire shi mutum an tsire shi ka sa ido kana ta kallo za ka manta karatunka ta mana ce masu haƙuri ta san ba nasi a kan abun kawai dai dabaru ne dai na malamai Allah saka musu wa qira'atu lauhil quburi ina allunan nan na makabarta ni alaji wani ne wannan aka rana kaza ya mutu shekara kaza shi ma yana sa manta karatu an gane lauhul qubur din ko alkhattul maktub kenan ala ahjaril qubur rubutun nan da ake rubutawa a jikin duwar watsu na du- na na kabari to shi ma wai yana kawo mantuwar karatu wal mururi baina qitaril jimal da kuma wucewa a tsakanin wato wato tawagar raƙuma idan raƙuma sun taho ɗaya ɗaya na bin ɗaya kasa ana jera raƙuma sai a jera guda arba'in suna tafiya to kawai wai kai kuma ka zo wuce sai ka shiga ta tsakanin su to za ka manta karatunka Allah ji kan mai talimi ko mai sababi al'amma mal alaka wallahu alam kama za ku ji abin da ya faɗa kitarul jimal kenan in an ce kitarul jimal wani kamar kitar jirgin kasa ba kitar ake ce da shi ba ba yana da tarago tarago ba a miƙe a jere to raƙuma da an jera su ɗin nan to ka wuce ta tsakanin su a haka wa ilqa'il qamlil hayy ala al-ardi ka ciri kwarkwata ka jefar da ita a raye baka kashe ta ba ina sa mantuwar karatu al-qamlil hayy ko kwarkwata ko ba san kwarkwata ba eh ke ya kuke ce mata ko abin nan kuma wani lokacin kamar ma ba hausawa ba wal hijamati ala nuqratil qafa da yin kafo a kiya anan baya nuqratil qafa nan din nan dan kullutun nan na baya mutum ya je ya kafo anan an ce anan kwakwalwa take to zai sa ka zo ka manta karatunka kullaha turisun nisyan wannan abun gaba ɗaya na sabbaba mantuwa kun ji wannan bayani to Allah kiyaye mu da manta ilimi faslun fi ma yujlibur rizqa to wanda yake san arziki ga ga babi abin da yake kawo arziki wa ma yamna'uhu da abin da yake hana arziki wa ma yazidu fil umri da abin da yake ƙara yawan kwanaki a duniya yawan nisan kwana wa ma yanqusu da abin da yake taure kwanaki thumma la budda li dalibil ilmi min al uti to na farko aka ramu kallawa yace to fa kai dalibin ilimi ba makawa fa sai an nemi qut ba sai na fassara qut ba ko neman tuwo ko ba ka bane ka nemi tuwon da zaka samu karfin neman karatu ba sai ka ci zaka karatu ba ayi sana'a kenan kada dalibi ya zauna baya sana'a yana jiran ta annabi ka je a ba su abin nan kana jiran su kawo masu daka karawa ran da wasu kawo bakwai karatu na zafi ran da aka kawo ka sauƙaƙa musu la ya juz wallahi haram wa ma'rifatu ma yazidu fihi ko ka san abin da yake karawa ake samar da ƙari wa ma yazidu wato fil umri wasihati abin da yake ƙara dukiya da abin da yake ƙara tsawon rayuwa wasiha kuma ya kamata kai ɗalibi ka san me yake ƙara lafiya ya tafarraga ɗalibul ilmi lissa'i ila gardihi idan ɗalibi ya san wannan kaga zai tafarruri zai keɓance kansa ya kaɗaita kansa lissa'i don nemo gardihi manufa tasa wa fi kulli zalika sannafu kutuban kaga wannan bayanai duk an rubuta littattafai kar ka dauka ni ne nan na kawo maka kawai in ji mai ta'alimi fa auratu fa auratu ha huna fa'arautu huna ba'daha ala sabili al-ikhtisar shine na tsatsamo maka cikin littattafan wani bangare na maganganun da aka faɗa cikin littattafan a bisa hanya ta takaitawa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa la yaruddu al-qadar illa du'a ba abin da yake juyar da kaddara sai addu'a wala yazidu fil umri illa al-bir ba abin da yake ƙara tsawon kwana sai yau Allah da'a wannan hadisin hadisi ne Hassan Albani ya inganta shi a cikin sahih targhib wa tarhib kenan mai kyau ne kenan ashe abin da yana juyar da kaddara addu'a yawan addu'a tana juyar da kaddara ko Allah ya kaddara abu kaza zai same ka to in kana yawan addu'a sai addu'a ta canja kaddarar to ai ita ma ita ma addu'ar ai kaddara ce ko ba ka bane ya kaddara abu kaza zai same ka za ka yi hadari ka kakkarye mota ka ta kone ka yi waye amma kana yawan addu'a kada Allah ya sa ka yi hadari to idan ka zo yin hadarin sai ka yi sai ga bai kuma yar akuya ka buge ba ka fasa idan motar ka kuma baka ji ciwo ba kaga addu'a ta yi amfani sannan ba abin da yake kara wa tsawon abin da yake kara mutum tsawon kwana yi wa Allah da'a an gane ko yi wa Allah da'a yana kara tsawon kwana kamar yadda malamai suka faɗa kai yake cewa fa innar rajula la yahrumu rizqa ana haramta wa dan adam arziki bizambi yusibuhu zunubi da zaka rinka aikatawa Allah sai fushi ya kiya baka wani arzikin kenan aikata zunubi yana haramta Allah baka arziki mu musulmi fa arziki a wurin mu shine wato arzikin da dukiyar da Allah zai baka ta yi albarka ka amfanar da kanka kuma ta yi ma amfani a lahira arne ma yana da arziki amma sai ga ba mai amfani ba ne to ba shi ake nufi ba wani zai cato ba ga arne ma yana da arziki ba a arzikin da muke nufi arziki mai albarka to Allah zai iya hana ka wannan saboda zunubi sabata bi hadha hadis wannan magana fa ta tabbata a hadisi annar tikabar dambi lalle aikata zunubi sababu hirmanin rizki sababi ne da yake haramta arziki khususan alkazib musamman ƙarya Allah ka raba mu da ƙarya ƙarya tana hana arziki Allah ka kiyaye mu fa innahu yurisu yurisu alfaqr ƙaryan nan tana gadar da talauci a rayuwa wa qad warada fihi hadisin khas to akan wannan magana ma akwai hadisi ke batacce wa kaza nawmu subhati baccin asuba to to yamna rizqa duk wanda yake bacci bayan asubayi to zai zama talaka zai hana arziki duk kaga maganganun da iyayenmu da kakanni suke faɗa a gargajiya ba duk ana aka karanta shi bacci na asuba baccin asuba yana hana arziki in ji mai ta'alimi wa kasaratun naumi yawan bacci kuma gaba daya turisul faqara talauci yake gadarwa so saboda su a lissafin su a da duk wanda yake kwance kullum a gida yana bacci kaga bai je nemo arziki ba dole ya samu talauci to wannan abin suka duba duk wanda yake zaune kullum ko aiki baka zuwa kana ta bacci ba bacci zaka yi ba to dole ka zama talaka wannan ko ba a baka hadisi ba mai a haka ne logically ya tabbata wa faqdul ilmi aidan kuma yana yawan bacci kuma yana hana ilimi gaskiya ne duk mai bacci yawan bacci ba zai iya yin karatu ba wannan kan mun jefa ƙura'a mun yadda ƙalar ƙa'ilu wani malami yake cewa can nan ma wai ba wai ba mu yadda bane ba kawai dai akwai bukata a kawo nan soshi ko ko da ke dai abin da ya faɗa sai ka je ce akwai hadisi a kan amma kuma bai kawo hadisin ba Allah ya kan malam wani yana cewa sururun nasi fi lubsil libasi sururun nasi fi lubsil libasi wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'asi to farin cikin mutane ya kare akan sa riga gaskiya ne ko iya abin da mutane suke shine sa riga wajen ulilmi fi tarkin wa'asi ilimi ko ana tara shi ne in ba a bacci sururun nasi fi lubsin libasi wajen ulilmi fi tarkin wa'asi وقال بعضهم ونما لم يشي أليس من الخسران أن ليالي كريكو أليس من الخسران أن ليالي تمر بلا نفع وتح وتحسب من عمري أليس من الخسران يقول ba hasara bane anna layaliyan kwanaki darrai tamurru suna wucewa bila nafin ba wani amfani ni ban yi sallah ba ni ban yi karatu ba ni ban yi zikiri ba bila nafin ba wani amfani wacce sabu min umri kuma ana lissafa musu cikin kwanaki na akwai hasara da ta wuce wannan alaysa min al-khusrani anna layaliya تمر بلا نفع وتنسب من عمري وقال الآخر ونيتكما قم الليل يا هذا لعلك ترشد قم الليل يا هذا لعلك ترشد إلى كم تنام الليل والأمر ينفد وينفد قم الليل يا هذا يا كي ونن كي قيام الليل كرنت أصلى الدري لعلك ترشد ko la'allaka tarshudu ne ko na ku daidai ne ko ana samun bambancin wasu daidai ne ku dan ka samu shiriya ka rinka sallar dare dan ka samu shiriya ya Allah ya Allah ka azuta mu cikin masu yi yani yurja minka najah wa rashad ana tsammanta maka da shiruwa an kana sallar dare ila kam tanamu al-layla wal umru yanfadu yanfadu ne dare nawa kake bacci kai wa kanka tunani da hisabi dare nawa kake bacci amma kuma rayuwarka tana karewa nafat karewa yamdi to bari ku ji wasu illolin wannan abin da yake haramta arziki mutum ya gada wa kansa talauci annomu uriyanan bacci tsirara kuma mutum ya zai kwabe kamar mangoro ya zube kurme ta bacci ba wani dan abin da ya liga za ka yi bacci da gajeren wando amma wani fa iya tashi bacci gaba ɗaya ke kwabewa gaba ɗaya ai kuwa tsohuwarsa haka yake zuba to ba a san annomu uriyanan wal baulu uriyanan fitsari wani ya zai fitsari sai ya kwabe kayan gaba ɗaya akan fitsari kur to Allah kiyaye kisa an samu daga cikin salaf wasu ba sa wanka ma tsirara wallahi sai dai su yi da jejeren wando a cikin su ko da dan wani tawul kuma yanzu akwai mutanen da ba sa yin tsirara za su yi wanka akwai mutanen da wanka in za su yi sai dai su da pants a jikinsu su watsa wa suka ce suna jin kunyar Allah sannan kuma ga aljani yana ganin ka ko da yake hadisi ya tabbata in kai bismillah lokacin da zaka cire kayanka shi dan bai zai ganka ba amma yana da kyau mutum yana da gajeren wando da yake da shi tunda gurin ka ne misali sai kai gajeren wandon ka kai shiga kai wanka ka wawanke ka sa hannunka ciki ka wanke ka wanke ka wanke ko ba ka bane in zaka daure jikinka ka wanke ka sa ruwa ka daddaure in zaka fita da gurin ka dauko tawul ɗinka ka daura a jikinka sai ka zare wandon sai ka shanya shi an ce imamu ahmad bai taba ganin al'aurarsa ba inganta da ido sai da usman aka ce ya ce bai taba taba al'aurarsa da hannun dama ba tun da ya mubaya wa manzon Allah tun da ya mika hannu suka yi mubaya da annabi bai taba mika hannunsa na dama ya taba al'aurarsa bai taba yi ba wal aklu junuban haka cin abinci mutum yana cikin janaba shi ma yana gadar da me talauci ko da arziki to na ba gaya kar wani ya tambaye nasi a nan gurin ni ma haka na gani in ba ku shi haka daga bayan ma nemo musu lesson wal akalu muttaki'an ala janbin haka mutum yazo yana cin abinci a haka a gefe a ka cikin gidi shi ma yana gadar da talauci in dai kana son kai kuɗi to ka daina cin abinci kana kishin gidi wata hawun bi suqatatil alma'idati da sakaci da da lomar da take faduwa mutum ya ga abinci ya fadi ba zai dauko shi ba sai ya bari to kamar arziki kaga shi za ake ce mana iyayenmu na da suke ce mana in dai abinci ya fadi to a dauka a kade shi a ci ina fata ana fahimta to kar kai sakaci bi suqatatil ma'ida ma'ida abinci wato abin nan cin abinci wanda ya fadi duk abincin da yanzu kaman kun ci abinci shinkafa ta zuzube a bayan faranti to su a wurin su sai ka tattare ta ka gyare ta gaba daya mu ko yanzu gaskiya sai dai a zubar ina jin ai akwai hadisi ma cewa duk wanda yi abinci ya faɗi ya ɗauka ya hurin ya ci yana da lada na'am hadisin muslim ko alhamdulillah wa harku qishr al-basari da kona ainihin abin din albasa qishr bawon albasa shi ma yana kawo talauci wa saum da na tafarnuwa kara kona wa kansul baiti bil mindili goge gida da hankici mai kun ka sa tsuntsiya ka share sai ka sa mindili hankici kana goge gida ko sharewa kalmar kansu tana nufin sharewa daga alkunasa ne ko bil mindil gaskiya kamar mofa ma aidi kamar mindil din ne shi ma yana jawo talauci wa kansul baiti fil laili da sharar gida da daddare talauci ko da arziki yake yi wa tarkul qumamati fil baiti barin datti shine qumama shine yan takari suka ce gumama wannan gumama da ake kawo rigar gumama ai datti ne na larabawa da yan sun sa sun gari suke jefarwa to to to barin datti a gida shara shi ma yana jawo talauci wal mashi qaddamul mashayikhi tafiya a gaban malamai malamai suna tafiya ka wuce gaban malami yana jawo talauci ka tafi a bayansa wani dawal abawaini bismihima kiran iyaye da sunansu baban ka kira shi da sunansa mahaifiya ka kira ka ka kira ta da sunanta wannan yana jawo talauci kuma wannan babu girmamawa a ciki gaskiya wal khilalu bi kulli khashabatin da da yin asuwaki shine wal khilal yin asuwaki da kowane itace ai ba kowane ice ake asuwaki ba ka samu icen asuwaki amma kowane ice ka je har icen kuka kai asuwaki da shi wannan yana jawo talauci jama'a na fa gaya muku ana karanta a cikin talimi ne yawwa nan ku na san yan neman dalili ne da hujja wa ghaslul yadi bit tini wat turabi wanke hannu da tabo da turbaya mutum yazo yana wanke hannunsa da ƙasa da turbaya shi ma yana jawo talauci ko da arziki wal julusi alal ataba zama a bakin kofa shi ma yana jawo talauci kuna ga iyayen mu ai sun hana zama a bakin kofa dai to a talimi suka karanta wal ittika'u ala ahadi nisra'il babi da kishingida a ban a jikin wato bangaren kofa guda daya ahadi nisra'il babi kowace babi tana da misra'aini wannan bangaren misra'i ne yanzu kaga yadda aka juyar da kofar na aka jingina kofar misra'i dai kenan nan bangaren ma ma'ana fax na kofa guda biyu ko in ka duba kofa tana bangare guda biyu ai ɗaya nan abu nan to mutum ya je ya kishin gida kamar yadda wancan mai gyaran ya yi kishin gida nan to talauci ya same ka in baka daina ba ni daman fa ba yanzu ba mu zo magana tsetsefewa ba yawa ba mu zo magana tsetsefewa ba kai dai ka karanta ka fahimta kaga idan ka sai ka ta aliki a littafin ka ko yawa lokacin da manzo Allah ya zo ne a ya zo haramta auren mutuwa eh ya kishin gida da me aha to ya za a yi kishin gida kuma ya rike kishin gida ya zaune ne a to ka ce jingina mu kuma kishin gida muka ci yanzu ka ga yadda kai kishin gida kenan amma yanzu wani zai iya tashi a tsaye ya jingina ya rike to kishin gida aka ci ba wani lauya mai talibin ba wanda zai kare shi da wani ya kokari ma dalibi a cikin ku ya yi kokari ya gyara wannan talimi ya masa aiki mana a cikin ku duk wani hadisi da ya fitar da shi kai mai takariji in wata magana zaka ita no maganganun malamai da zuboyi baya sai ka dan yi ta'aliki a ƙasa wani ku gwada wallahi ya masa gyara kamar yanzu wannan maganganun kowanne kai masa lamba ka goyi baya ko ka soka ai aiki ne mai kyau ko ko da ke wannan sai PhD ko masters to kai saboda Allah ma wa tawaddu fil mabrazi da yin alwala wato a fili wurin da wurin da mutane suke hutawa al mabraz filin wuri haka na shakatawa haramun wai ba haramun yana jawo talauci wa khiyatatu saubi ala badanihi mutum ya rinka dinke rigarsa tana jiki bai kwabe ta ba shi ma yana jawo talauci ka ɗinke rigar ka tana jikin ka ka kwabe ta sai mai wata jibifin wajihi bi saubi fuskar ka ta jike ka busar da ita da riga kamar kayan alwala ka sa riga ka goge ruwan fuskar ka talauci wa tarku baitil ankabuti fil baiti barin gidan gizo gizo a gidanka gizo gizo yanar gizo gizo ka bata a gida tana jawo talauci wata haunu bi salati sakaci da sallah mun yadda akramaka Allah wa isra'ul khuruji min al masjidi da gaggauta fita daga masallaci ba da salati al fajri bayan an yi asuba talauci ya dauri gare ka in dai da an yi asuba kake fita ba ka zama to arzikin ka zai kare wal ibtikari bi dhihab ila suqi sammakon tafiya kasuwa ya ci karo da addini ko Allahumma barik li ummati bi bukuriha Allah kai albarka wa al'umma ta cikin sammakonta yace zuwa kasuwa haka yace to to gashi dai abin da mai talimi yace sai ku je ku ta taliki in ka je gida sai ka dan allaka sammakon zuwa kasuwa yace yana jawo talauci wal ibta'u fi rujui kuma da wanda yake jinkiri baya fitowa daga kasuwa da wuri yan neman sai an kakale ta gaba daya shi ma talauci yake dawowa منه وشراء كسيرات الخبز من الفقراء السؤال سيان غراسة نتلكا مروكا أو نسو كما مثال مبراتي يا جي يا يوبرا يا سامو غراسة kai kuma ka je ka sai gurasar wajensa ko kuma ya yi bara ya samo gero kai kuma kana bin maroka kana sayan geronsu ba sani ba ko kuna ganewa abinda mabaraci ya je barato kai kuma ka saya a wurinsa iya jawo talauci ya buga misali ne da kuma saboda shi ake a wancan lokacin wa du'a'u asharri alal waladi yin addu'a mumuna akan da yana jawo talauci wa tarku takmir al awani kin rufe kwanuka a gida yana jawo talauci wa itfa'u siraji bin nafsi to nafasi bin nafasi itfa'u siraji bin nafasi wato kashe fitila da numfashi kamar ka ɗauko kendir yana ce kuna sai kaka da numfashi ka hure ba shi ma yana jawo talauci kullu zalika yurisul faqara duk wannan da na gaya ma yana jawo talauci urifa zalika bil athari kuma wannan magana ba da ka muka faɗa ba in ji mai talifi da asar muna da hadisai a kai kurin dai ba mu kawo bane Allah dukan mal wa kadal ya maza ke dawa kuma wa kadal kitabatu bil qalami al maqudi yin rubutu da dauraron alkalami alkalamin da aka kari aka daure shi shi ma talauci wal imtishadi bi mistin munkasirin taje kai da kum kariyayye shi ma yana jawo talauci wa tarku du'a'i bil khairi lil walidaini kin yin addu'a ta alheri ga iyaye wa tanahumi wata na'umi a wata ammumi ka'idan daura rawani a zaune ma'ana lubsul imamati ka'idan kenan ta'ammum daura lawani a zaune shi ma talauci yake jawa wa tasarwulu qa'iman daura wando a tsaye kakka saka wando a tsaye zai jawo talauci zauna ka sa shi wal bukhlu rowa ma yana jawo talauci gaskiya ne aka rama kallahu wa takatiru shi ma da tsananin rowa wal israfu da almubazzaranci da wuce gona da iri wal kasalu da kasala wa tawani wa tahawun fil umuri da jinkiri da sakaci akan al'amura duk yana jawo talauci qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ga hadisi annabi yace istanzilu arzizqa bis sadaqati istanzilu arzika bi sadaka ku nemo arziki ku nemo Allah ya saukan muku da arziki da yawaita yin sadaka an gane ku wannan hadisin ba shi da kyau akwai wani mai suna Sulaiman ibn Amr matruk ne fihi wal hadisu da'if kenan da'afa wal albani mal albani ya da'afa hadisin a cikin da'iful jami sai ku koma hadisi na 831 831 831 da'iful jami albani ya zo a fashi akwai suleiman ibn amr matruk ne wa sammi bil matruki fardan tusibi rawin lahu muttahamun bil kadibi kun gane wannan wal bukur mubarakun yin sammako yana da albarka yazidu fi jami'in ni'ami yana ƙara albarka a cikin duk ni'imomi khususan rizqi wajen arziki kaji kuma yin sammako wajen neman arziki yana da amfani a karar kalla kuma da an ce zuwa kasuwa da wuri wa husnul khatti min mafatihir rizqi malam iya rubutu iya rubutu wannan yana cikin mabudin arziki wanda Allah ya sa iya rubutu ka san me ya faɗi wannan a daɗin wanda ya iya rubutu ana yawan kai masa rubutu ya rinka rubuta littafi ya rinka rubuta makala saboda ba tafireta ba kwamfuta kuma gaskiya ne ai ko ba haka bane yawwa Suleiman ibn Amr shine rawin matruki kuna ji na kuwa wa basul wajhi sakin fuska karka zama kullun a turbune bishashatul wajhi kenan mai sakin fuska wa tsibul kalami da kyakkyawan zance ya zidu fil hibzi war rizqi in kana son karfin hadda ka yawanta sakin fuska yawwa da kuma magana mai kyau yana ƙara ƙarfin hadda da arziki wa anil hasan ibn ali radiyallahu anhuma hasan ibn ali Allah ƙara masa yadda da baban shi yake cewa kansul fina'i kansul fina'i wato share kofar gida shine fina alfina kofar gida share kofar gida wa ghaslul ina'i da wanke kwanuka majbalatul ghina yana kawo arziki yanzu an bude maka kofar arziki kuma da an gaya ma abin da ke koya yanzu ga abin da ke kawo arzikin wa aka wal asbabil jaliyati lirizqi mafi girman sababban da suke jawo arziki ya kai dan uwana yana cin wannan mana mana share gida kofar gida in kana share kofar gida zaka yi arziki da wanke kwanukanka ka rinka wanke kwano kar ka rinka barin sa baka wanke ba wa iqamatu salati bit ta'zimi tsayar da sallah da girmama Allah wal khushu'i da tsoron Allah wa ta'dilil arkani da daidaita sahu wa sa'iri wajibatiha da rukunnan sallah da daidaita su da sauran wajibabbun sallah wa sunani ha wa adabi ha da sunnonin sallah da ladabbanta duk suna kawo arziki wa salatu duha sallah wala yana kawo arziki fi zalika ma'rufatun mashura duk waɗannan maganganu sanannu ne shahararru a gurin malamai suna kawo arziki kun fahimci wannan wa qira'atu suratul waqi'ati khususan bil layli wa waqtun nawmi karanta suratul waqi'a idza waqa'atil waqi'a da daddare lokacin bacci wa qira'atu suratul maliki karanta suratul mulk da wal muzammil da suratul muzammil wal layli idza yaghsha da wal layli idza yaghsha wa alam nashrah laka da alam nashrah laka sadrak wannan duk yana jawo arziki wa hudurul masjidi qabla al adhani zuwa masallaci kafin kiran sallah yana jawo arziki wal mudawamatu ala tahara kullun kana cikin tsarki yana jawo arziki wa ada'u sunnatil fajr bada wato yin raka'atan al-fajr yana kawo arziki wal witr fi baiti yin witrinka a gidanka yana kawo arziki wa Allah ya takallama bi kalami dunya ba'da al-witri kada mutum yayi maganar duniya bayan yayi wuturi shi ma yana kawo arziki wala yuksira majalasatin nisa'i karka yawaita zama da mata illa inda alhaja sai dai inda bukata wannan yana kawo arziki wa Allah ya takallama bi kalami lagwin gairi mufidin li dinihi wa dunyahu kada mutum ya rinka magana ta lagwu shirme wasa wargi gairi mufid wanda bai da amfani li dinihi ga addinin sa ko duniyarsa ila an ce man ishagala bima la ya'nihi duk wanda ya shagalta da abin da bai dame shi ba abin da bai shafe ka ba ka shagaltu da shi ya futuhu ma ya'nihi abin da ya shafe ka kuma wallahi zai kuɓuce maka mun karanta wannan ko kala wani malami yana cewa mai suna buzur wato buzur buzur jam buzur jam hirko haka sunan malam buzur jamhir ya ce idza ra'aita ar-rajula yuksiru al-kalama malamin nake in kaga mutum yana da yawan surutu fastaikin bi jununihi kun kana ka dauki yakini mahaukaci ne kawai duk wanda ka jira yawan surutu inji buzur jamhir fa to ka samu yakini wallahi mahaukaci ne wannan kurum لأن العقل لا يبيع أنفاسه فيما لا يعني ما هو كشي بايا لا لا تنفاشن سأتشين أبن نبي شافيش با وقال علي كرم الله وجهه علي يا فدا كل سن كلمة كرم الله وجهه إن معلومي سن يفدا أكن فدن تكون سيدي أشي رضي الله عنه كو شي أني سن كاو دن سجوتا لسورا سأبي وي أي شي بيتقو واتو سجدا غونكي با duk wanda ba ce mai karrama Allah waje abubuwa kenan mai sujjada wa gunki ne idan tammal aqalu na kasal kalamu suna yawa aliyu yake cewa idan tamal akalu na kasar kalamu inda hankali ya cika to insha Allah za ga mutum zancensa bai da yawa idan yin karatu yake ghal musannif mai littafi yace ittafaqa li fi hadha al-ma'ana na samu ittifaqi da haduwar fahimta dangane da wannan ma'ana da Aliyu ya faɗa a waka إذا تم أقل المرء خل كلامه وأيقن بهم وأيكن بهم كالمرء إن كان مبصرا إذا تم أقل المرء قل كلامه إذا هنكل متين يتشكى تزنشان سذي كرنتا إن دي متين يتشكى هنكل تزا غبايا تزنشي ديوا وأيقن نكويتي وأيكن naka wa'aikin ne ni nawa ya ce wa'aikana wa'aiki ne ya kamata ya zama ka samu yaqini bi humqil mar'i cewa mutum ya zama wawa ahmak in kana muksiran in dai yana yawaita surutu kawai idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aiqin bi humqil mar'i in kana muksira wani kuma yace wa qala akaru an-nutqu zainun was-sukutu salamatun annutuku zainun wasu kutu salamatun yin magana iya magana ado ne amma wasu kutu salama yin shiru kuma zaman lafiya ne sai ka nema da ado da zaman lafiya wanne fi fa'ida na fakta fala ta kun miksara inda za ka yi magana to karka zama mai yawanta magana miksara mai yawanta magana النطق زين والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن مكسارا ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على على الكلام مرارا ما إن ندمت من تبا ندامة با على سكوتي مرة دنگني دي شرون دنكي قوسو دي من تبا ندامة با ولقد ندمت على الكلام مرارا أما نهي ندامة دنگني دي surutuna kuma gaskiya ne النطق زين والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن مكسارا ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا ومما يزيد في الرزق ما لك أبن لك قار الرزق ما أن يقول كل يوم بعد بعد انشقاق الفجر كل إن الفجر يكيتو كرنك فدا إلى وقت صلاتي هذا لوكة yin sallah ka rinka cewa subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi kaji ko mi atamarra kai kai sau dari kuma ka rinka wannan duk yana ƙara arziki la ilaha illallah almalikul haqqul mubin kulla yawmin kullun sabahan da safe wa masa'an da yamma mi atamarra sau dari وأن يقول بعد صلاة الفجر بيان أصبعي كرنك أشياء كل يوم كل يوم كل الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله ثلاثا وثلاثين ثلاثين أو مرة وبعد صلاة المغرب أيضا بيان مغرب كمدو ka rinka yi wa yastaghfirullah 40 marra ka rinka istighfari 40 ba'da salatul fajr bayan asubahi duk yana kawo arziki wa yusir min qawli la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ka yawaita fadin la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ana da kawo arziki wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam yau annabi salati wa yaqulu yawmal jumu'ati 70 marra sau 70 ranar juma'a ana so ka ce allahumma a'inni bi halalika an haramika agni ne Allah ka wadatar da ni da halal ka raba ni da haram wa akfini bi fadlika amman siwak wa akfini bi fadlika ka wadatar da ni da falalaka Allah ka sa wadatar da falalaka akan waninka wa yaqulu hadha sana'u kullu yawmin wa layla wannan yabo ka rinka faɗa kullun dare da rana anta Allahul azizul hakim anta Allahul malikul quddus anta Allahul halimul karim anta Allahu khaliqul khairi wash sharri anta Allahu khaliqul jannati wan nari alimul ghaibi wa shahadati alimul sirri wa akhfa anta Allahul kabirul muta'al anta Allahu khaliqu kulli shay'in wa ilayhi ya'udu kullu shay'in anta Allahu dayyanu anta Allahu dayyanu yawmiddin lam tazal wa la tazalu anta Allahu la ilaha illa anta anta Allahu al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad anta Allahu la ilaha illa anta rahmanur rahim anta Allahu la ilaha illa anta al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir la ilaha illa anta khaliq al-bari al-musawwir lahu al-asma' al-husna yusabbihu lahu ma fi samawati wal ardi wa huwa al-aziz al-hakim duk kai ta faɗin wannan yabon Allah ne ko akwai suka ana duk yabo ne ka rinka faɗi kaga waɗannan mutane zai nuna ma suna da alaka da ubangiji suna girma Allah duk da cewa ba hadisi ya kawo ba dai amma dai wasu sun zo a hadisi wasu kuma dai ba a isi ishadi ne wa mimma yazidu fil umri abin da yake tsara ƙara nisan kwana albirru yi wa Allah da'a wa tarkil aza da barin cutar da mutane wa tawqiri shuyukhi ka rinka girmama dattawa da malamai وسيلة الرحم ساد زمنشي وأن يقول حين يصبح ويمسي كل عند أصبع يما كفدا كل يوم ثلاث مرات سوءك سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش كرين كفد ونا والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش كرين كفد ونا وأن يحترز عن قطع الأشجار الرطبة kaga ka kiyaye sare bishiyoyi danyo kul mutum yake zuwa yake sare bishiya danya illa inda darura sai dai da larura in kana son samun arziki da ƙarin nisan kwana tunda ka kashe bishiya mai rai to kai ma ka rage wa kanka nisan kwana ka kiyaye wa isbabul wudu'i kyautata alwala wa salatu bit ta'zim yin sallah da girma Allah wal qiranu bainal hajji wal umra ka rinka hada tsakanin hajji da umra na ƙara nisan kwana wa hibzu sihhati yana da kuma to kuma abin da ke ƙara nisan kwanan ka tsare lafiyarka a to a gaskiya ne duk abin da zai kama cuta ka kiyaye wala budda min an yata'allama shay'an min at-tibbi kai dole ne fa kai baka dan koyi wani abu na medicine na harkar likitanci in kana so kai nisan kwana in baka ba kuka mutu da wuri wa yatabarraku bil athari al waridati ka rinka neman tabarruki da hadisai da suka zo fi tibbi akan harkar likitanci allati jama'a shaykhul islam abu al abbas al mustaghfiri radiyallahu anhu rahimahullah wanda shaykhul islam ibn abu al abbas ya hada fi kitabihi al littafinsa al musamma bi tibbin nabi sallallahu alaihi wasallama ya ji duhu man ya tsurubu duk wanda ya neman littafin zai same shi ka rinka neman taimako da karanta wani littafin walhamdulillahi ala tamami wa sallallahu ala sayyidina muhammadin godiya tabbata ga Allah bisa kammala wannan littafi afdalur rusulil kiram mafificin manzanni madaukaka masu girma wa alihi da iyalansa wa sabi da sahabbai al'immatul alam manya-manyan limamai shugabanni alama madrid duhur amincin Allah da tsira tabbare su da tabbata gare su bisa ga shudewar zamani wa ta'aqubul ayyam da kaiwa da komowar kwanaki amin amin alhamdulillah ya zo karshe to alhamdulillah jama'a wannan shine karshen ta'alimul muta'allim yau muka gama shi yau kwanan wata nawa 20 da nawa 20 da wa biyu ga watan nawa jumada sani jumada al-akhir kun jumada al-akhir an fara shi na gurbe nam jama'a an fara shi ran lahadi 23 ga watan nawa da masha Allah hijira 1000 da nawa ran lahadi yawmul ahad nawa kwanan wata 23 ga watan 11 1430 da nawa 31 shekara biyu kenan wanda ya dace da 31 ga watan goma 2000 nawa Zai- 2000 nawa 2010 to alhamdulillah karfe uku daidai aka fara shi inda gogon na Allah ya saka da alheri alhamdulillah to yanzu kuma mun gama shi kusan karfe uku da rabi ko haka ne jama'a yau nawa ne kwanan watan boko sha uku ga watan nawa ga watan biyar shekara ta 2012 nau din ma kuma yau ahad ranar lahadi muka abin nan. to alhamdulillah Allah sa mana albarka jama'a abin da na koya muku cewa wannan littafi ne kuskure kuma neman mun gafara a gurin ubangiji na saboda rauni da ainihin wato karancin ilimin da sanin addinin sannan kuma muna neman Allah ya mana afuwa dangane da ajizancin mu na dan adam yau mun kammala wannan littafi na ta'limul muta'allim yana nan a cikin cassette yana nan a cikin mp3 duka insha Allah idan kuna da bukata sai ku zo ku samu sayyidullah sai